أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya da jinjina su ƙara tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala muna barka da saduwa a wannan wuni mai tarin albarka na litinin wanda ya yi daidai da sha uku da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da 28 da wata na biyar miladiyar haihuwa annabi isa idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaka kan gayin gaskiya da kuma aiki da gaske da za mu gaya muna addu'a ta alkhairi muna tawassali da duk ibadan da bayan Allah muke yi a cikin wannan wata mai tarin albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna dukkanin bukatocinmu na alkhairi uwayenmu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu yan uwa da suka riga yi mu gidan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu mu kuma idan ta mu ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cikawa mu ta zo muna masu imani muna addu'a da ta alkhairi tare da tawassali da ayyuka na alkhairi ya Allah a cikin wannan majalisi da muke ciki akwai bayunka ɗaliban ilimi na boko akwai ɗaliban ilimi na addini ya Allah ka biya musu da mu da su gaba ɗaya bukatocinmu na alkhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin a jiya mun kwana a aya ta ɗari da uku a cikin wannan sura mai tari albarka suratul anbiya faɗin Allah da ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wata masu imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce girgiza wato alfaz'ul akbar firgici babban firgici na inin alkiyama ko kuma tashin alkiyama ko mutuwa Allah ya ce baya tada musu da hankali sannan wata talaqahumul mala'ika mala'iku tana musu barka da zuwa a inin alkiyama idan suka zo lahira za ta musu biyan beni tana musu maraba da zuwa za su dinga ce musu haza yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan shine inin ku wanda Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana muku alkawali cewa za a haɗu alkiyama kuma akwai sakanya ya za mu tashi a aya ta 104 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah ya ce, Yoma na tsawi sama a ka tayi sidilil kutub, kama bada ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin abin da zai abku a alkiyama. Allah ce, Yoma na tsawi sama ranar da za mu mi za mu naɗiye sama, ka tayi sidilil kutub kamar yadda marubuci yake liƙe abin karatunsa. Allah ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halko harkon halitta muka halitta kai dan annabi adam ka zo a duniya tsirara ba riga ba wando ba kaciya ba ko dara ka zo tsirara ka kana kuka Allah ce to kamar haka ne za mu maida ku a inin alkiyama Allah ce wa'adan alaina alkawali ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya dokan makansa Allah ce wa'adan alaina alkawali ne wanda muka dokawo makawunan mu Allah ce inna kunna fa'ilin hakikan mu mun kasance masu aikata ma'ana masu cika alkawalin da muka dokawo kawunan mu wannan aya maluman tafsiri sun yi sabani gun fassara ta da suka ce da Allah ya ce ka tsayi sijillil kutub wasu suka ce a'a wani mala'ika ne da ake ce ma a sijilli wasu suka ce a'a shine din abin karatu wanda ake likewa to duka wannan ya zo a cikin maganganu nami na malumai wannan aya idan muka lura wato Allah subhanahu wata'ala ya ce za mu limke sama kamar da kasan mai karatu yana linkewa wannan me ake shi ake ce ma at-tashbih wannan kafu harfu ce ta tashbihi Allah yana nuna misalin kamar rubutu idan ya ida rubutunsa zai like wannan rubutun to haka za mu like sama za mu waton za mu nade sama in ji Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya a cikin suratul zumar Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'a wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu سبحانه وتعالى أما يشركون Allah ce wa ma qadrullaha haqqa qadarihi haqiqan ba su girmama Allah matukar girmama sa ba Allah ce wal ardu jami'an qabdatu haqiqan kasa gaba daya tana a damkar Allah subhanahu wa ta'ala inji Allah yawmal qiyama a ranar alqiyama sai Allah ce was samawati matwiyatun su kuma sammai guda bakwai Allah ce za mu linke su za a like su biyaminihi da hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce subhana tsarki ya tabbatar masa wa ta'ala da daukaka amma yushrikuna akan abinda mushrike suke shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahih al-Bukhari hadisi na 700 hadisi na dubu bakwai da dari hudu da sha uku ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce inna Allah ya ƙbiru yau malƙiyamal ardina wa takunu samawati biyaminihi Allah subhanahu wa ta'ala zai damƙe waton inna Allah ya ƙbiru yau malƙiyamal ardina Allah zai damƙe waton ƙasa a ranar tashin alƙiyama su kuma sammai za su kasance waton matuwiya murtafi'atun Allah zai shim zai nadiye su zai shi wato like su za a linke su da hannunsa na hauni kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito to Allah ya ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda kuka zo a duniya wato yadda ka zo a duniya farkon halitta kenan to haka Allah subhanahu wataala zai mai da bayunsa ina alkiyama Allah ce wa'adan alaina alkawali ne wanda muka ɗoka wa kawunan mu in ji Allah inna kunna fa'ilin mu mun kasance masu cika alkawali masu aikata duk abin da muka aikata imamul bukhari har yau ya ƙara fitar da hadisi a littafinsa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn abbasin ya ce kama fina rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wata rana manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare sa ya tashi a cikinmu bi mau'izati ya mana wani wa'azi faqala sai manzon Allah ya ce innakum mahshuruna ila Allah azza wa jalla haƙiƙan ku abin tarawa ne Allah zai tara ku a inin alkiyama huffatan urratan hurra za ka sance ba takalmi sannan ba tufafi sannan kuma ba kaciya sai annabi ya karanto wannan aya kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka halicce ku muka mi ku muka halicce ku a farkon halitta haka za ku koma ka zo duniya ba mi ba wando ba riga ba kaciya to haka za ka koma gun Allah subhanahu wataala shi yasa wani bawan Allah da ya tashi a cikin kasidarsa yana mutane watan gargadi al'amarin duniya yace kadiba yace yabun adam waladatuka ummuka wan nasu min bahulika bahikan masrura yace ya kada annabi adam mahaifiyarka ta haife ka a mutane kotanka wato suna suna dariya suna murna yace fa'amal salihan ka aikata aikin kwarai yau yakunu ranar za su yi kuka ta kuna an ta zahikan masarura ranar da yan uwanka za su kasance suna kuka na alhinin rashin ka to kai a idan alkiyama ka zo a kabari kana mai murna ko mai jin daɗi sai Allah ya ce wala qad katabna fi zaburi wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun Allah ya ce wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun haqiqan inji Allah yace mun rubuta wala qad litta haqiqa kenan Allah ta tabbas mun rubuta fi zaburi a cikin littafi min ba'di zikri bayan ai mun kaddarta abin annal arda cewa ita ƙasa yarithuha ibadiyas salihun watan bayuna nagartatu bayun Allah na kirki su za su gade wannan za su gade wannan ƙasa malaman tafsiri sun rarrabu a gida guda uku wasu ka ce da Allah ya ce wala katabna fi zaburi ana nuhin az-zabur ay al-kutub allati anzalaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ala rusulihi az-zabur nan littafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wasu ka ce a'a ma'ana az-zabur dai littafin da aka sauka mu annabi Dawuda wasu ka ce da Allah ya ce kuma az-zabur suka ce ma'ana lauhul mahfuz kenan suka ce wannan shine maganganun malumai guda uku akan wannan aya amma abin da ya fi tahiya kauli rajihi a zancen wannan aya shine azzabu wato littafai gaba daya na Allah subhanahu wataala da ya aiko wa manzanni suka ce azzikir kuma ai suka ce shine lauhil mahfuz wa suka ce a'a azzikir ana nihin ai qabla an nuqaddir tun gabanin Allah ya kaddata abubuwan lokacin da Allah ya kaddata abubuwan da za su faru to sai Allah subhanahu wataala ya rubuta a cikin lauhul mahfuz ya ce alkalami rubuta annabi ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abinda Allah ya fara halitta a duniya farkon abinda aka fara halittawa shine alkalami da Allah ya halitta alkalami sai alkalami Allah ya ce ma alkalami uktub rubuta sai alkalami ya tambaye Allah ya ce me zai zan rubutawa sai Allah ya ce masa ka rubuta duk abin da zai faru a duniya to shi da suka ce suka ce wannan kenan Allah subhanahu wataala ya rubuta a cikin azzabur wato littafai ko suka ce shi yasa suka ce lauhul mahfuz to Allah ya rubuta a cikin littafai cewa wannan kasar fa yarisuha ibadiyas salihun bayun Allah nagartattu mutanen kirki su za su gade za su gade wannan kasa malumai suka tafsiri suka ce wato wace kasa ce Allah su subhanahu wa ta'ala yake nihin bayinsa za su gade suka rabu gida guda biyu wasu malaman tafsir suka ce ma'anar kasar ita ce a aljanna dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ita aljanna kasa ce wadda za mu gane ta da mutane masu takawa wasu suka ce a'a ana nufin ai ardul kuffar kasashen kafirai lokacin da kuka ci su da yaƙi to Allah subhanahu wa ta'ala ce za mu gade muku wannan wannan kasa duka wannan da tafsiri ya ya ya halitta gun malumai sun malumai sun fassara shi ma'ana dai a takaice Allah ce wala qad katabna fi zaburi haqiqan mun rubuta a cikin zabu a cikin littafai min ba'di zikiri bayan mun kaddarta abubuwan da za su faru a duniya Allah ce annal arda tabbas sai Allah ya ka tawkidi Allah ya ce yarisuha ibadiyas salihun bayuna nagartatu za su gade mi za su gade ƙasa aljannan ma ta bayan Allah je kamar da Allah ya ce innal arda lillahi yarisuha man yasha'u min ibadihi kuma ɗan aljanna idan suka shiga aljanna sai ce mun gode wa Allah wanda ya zogara da muna da aljanna na tabawwa min min aljannati haythu nasha muke yadda muke gada mu a cikin aljanna to kuma a wata aya a nuru Allah subhanahu wataala yayi bayanin cewa wato ita wannan ƙasa ho gaba daya la yastakhlifannakum fil ardi zai zo da ku a cikin ƙasa zai gada muku ƙasa duka wannan dai alqur'ani ya fassara alqur'ani Allah ce ba ƙasa ta Allah subhanahu wataala wato bayun Allah nagartattu su suke gane ta sai Allah ce inna fi hadha inna fi hadha la balagha liqaumin abidin Allah ya ce inna fi hadha lalle a cikin wannan bayanan wa suka ce ai fi hadha ad-damir ya'udu ila al-Qur'an ad-damir na hadha yana kuma zuwa al-Qur'ani to lalle tabbas Allah ce lalle wannan al-Qur'ani la balagan akwai matuka akwai balaga da fasaha a ciki abinda duk duniya kafirai wato arnawan tun zamanin manzon Allah sallallahu sun kasa kawo kwatakwacin al-Qur'ani kika ji ana hira faransa ana buƙatar ayi modernization Qur'ani ka kada su kawai ba su iyawa Allah ya kiyaye Allah ce inna nan nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun to Allah ya ce inna fi hadha lalle a cikin wannan alqur'ani la balagan akwai kai matuka gun balaga da fasaha amma ba da kowa ba li qaumin abidin da mutane waɗanda suka kasance masu mi abidin masu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala allazina abadu Allah bima shara'ahu wa ahabbahu wa radiyahu su ne wanda suka bauta wa Allah akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta musu sannan kuma yake son sa sannan kuma Allah ya yarda wannan abu mu gane ibada ita tana shurutul qabul akwai sharuɗan da sai ka cika aiki gabanin a karɓe su kamar yanzu misalin kana buƙatar a dauke ka aikin gwamnati akwai ka'idodi sai ka cika su sannan a dauke ka mi a aikin da kake bukata misalin ka suka je gard sai ka je kai visit country visit sai an auna ka a gaba wani rashin lahiya tare da kai to haka ibada ta Allah Allah ba zai karɓe ta ba sai kayi da sharɗi guda biyu na harin al-ikhlas sai kayi da ikhlasi kayi dan Allah shi duk abin da za mu yi wallahi mu dinga yi dan Allah duk aikin da za ka yi duk abin da za ki in dan dan ayaba ki ne ko kuma dan ayaba ka wallahi aikin banza ne kai dan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله تبا أمرش متعلم دنيا قبال إيابا إلا ليعبدوا الله فاتي سير سبوتا والله سبحانه وتعالى مخلصين سنة واسط أركك عبادة الله سبحانه وتعالى بايو الله ميدان الله شرط كرمان أي كتنا النبي آدم أقول بألك الدنيا شيء نفارن كيد إخلاصي كيدن الله كد كيدن أتي كائي أكودن أيبا baka sharaɗi na biyu shi dole ya zamanto wannan aikin da za ka yi ka bisa ne akan karantarwa ta wa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk aikin da za ka yi idan ba umarnin manzon allah a ciki to wannan aiki Allah bai bukata sa wannan su ne shurukin ibada to Allah ya ce waton inna fi hadha la balaga li qaumin abidina akwai matakai matuka na balaga da mutane suke kasance masu wa masu bautar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba addamiru nan ya udu ila annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa rahmatan lil alamina face dan ka zamanto rahma ga talike duk duniya gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam rahama ce ga duk duniya gaba daya shi yasa manzo sallallahu rahama sa ta bata tsaya a iya mutane ba ta shahi aljannu da dabbobi da kuma sauran halittun Allah subhanahu wa ta'ala wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana sallah ya je sajada sai ɗaya daga cikin jikokinsa ya zo ya hau ami a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yana wasa annabi ya tsaya a sajuda yana tasbihi ta tasbihi sahabbai ana cikin sajida ga kuma manzon Allah ya ki tasowa wasu suka ce kai lahiya ko aka ta tasbihi wai ashe jika sake wasa ce yana bai bukata ya bata masa wasansa kaga tausayawa shi sa ce baya cikin mu laysa minna man la yarhamu saghirana baya cikin mu duk wanda bai tausayawa karami manzo Allah ya ce baya cikin mu annabi rahama ce talikai shi yasa manzo Allah ya rahama sa har da mata ta zo annabi ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli biyayyen wanda fi kowa a duniya shine wanda fi kyautata wa iyalinsa matarka ta ji daɗi ka zauna gidanka a ci mai kyau ya fi ka fito fada ka zauna ku ci kaji kai da abokananka wallahi ba lada amma ka saye a gida kai da hajjiya ku ci wannan akwai lada kenan inji manzon Allah sallallahu alaihi ga hadisi karara aka tambaye manzon Allah dinari da za a hidda a sai aikin Allah ta jihadi da dinari da za a gina wani ɗakin Allah da dinari da kace da illanka wanne ya lada manzo Allah ce da ka bada jika guda a tai wajen yaki ko kuma ka gina masallaci so ka za gidanka ka ci kai da iyalin ka lada zaka samu haka malam gauro sai dai kalla Allah ya sauke to ma sannaka illa rahmatan lil alamin Allah ce ba mu aiko ka kai manzon Allah ba aiko manzon Allah rahama ne ta halikai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana zaune sai ga wani raƙumi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana annabi magana cikin kuya raƙumi ya ka ƙaran mai gidan shi cewa jiya da dare ya ji labarin waton da shi da matarsa suna shawarar cewa ya tsuwa za su sai da shi raƙumi ya kawo ƙara gun manzon alasalam cewa ga uban gidana da shi da aure gida sun yi shawarar cewa za a sai da ne saboda yanzu na tsuwa annabi ya ce na waye ki da wanga raƙumi ya ce gani ya manzan Allah ya ce kai da ka huce ka kaza ya ce to a samu wani sai shi ya ce to ka tai cikin aiki a cikin kasar Allah subhanahu wataala rahmatan lil alamin gashi ya gashi ya zaina ma aljannu wa'azi yo idan ba su bi ba ai Allah zai kona su amma ya ji da ibnu abbas yayi wa aljannu wa'azi da ka rahmatan lil alamin shi manzan Allah rahman lil talikai shi yasa ƴan uwa wallahi mu dinga tausaya ma ƴan uwa ka dibi yadda manzan Allah yake tausaya wa al'ummarsa to kai ma ana buƙatar ka zama mutum mai tausayawa mai tausayawa annabi ce irhamu man fil ardi irhamukum man fis samai ku tausaya ma wanda yake cikin ƙasa wanda yake sama Allah ke na sai ya tausaya muku man la yarhamu la yurham duk wanda bai tausayawa manzo Allah ce shi ma wallahi Allah bai tausaya masa kada Allah subhanahu wataala ya baka dukiya ga makwacin ka talaka bai da abin da zai ci manzo Allah ce ka kwada shi ka tausaya masa har ma manzo Allah ya kore imani yace wallahi baya da imani wallahi bai da imani wallahi bai da imani aka ce waye wanda bai da imani ya manzo Allah ya ce wanda zai ci abinci ya koshi ya kwanta shi da iyalinsa makocinsa na da yuwa ya kwana da yuwa yau mutum nawa ne wani wallahi tsananin bariki ta kai bariki idan aka ci abinci aka raga ba za a iya taimaka wa almajirai ba makocinsa bai ci ba kuma ya san bai ci ba makocin shi na hannun dama bai ci ba ga wani ladanin masallacin su a bakin masallaci yake kwanta amma dan keta da bakin ciki da ba a son ci gaban al'umma sai dai a ɗauki abincin a zuwa cikin pubel wallahi kaji naman kaji da kuma firiti za a zuwa cikin pubel man la yarham wallahi la yurham shi sa Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku tausaya mu wanda yake cikin ƙasa bayun Allah da suke cikin ƙasa mutum zai ini da azumi akwai wanda wallahi zai ini da azumi amma abincin gudun baki sai gagare sa alhaji Allah ya taimaka maka ga dukiya min kulli fajjin amiki can karuka nan karuka bayan miliyan kille gaba miliyan kille kuma kaki ka bi duka taiwa kama addinin Allah wallahi dole Allah ya jarbe ka da gobara dole Allah ya jarbe ka da gobara bayun Allah suna kwana da yuwa Allah ya baka kuma kaki taimakawa wallahi dole ka gaba da musibu da jarrabawa kala kala annabi rahmatan lil alamin Allah ya sanya shi rahama da talikai shi yasa manzo Allah sallam wata rana ma'az bin jabal ya bada sallah yazo ya sha dogon kira gashi hafizi aka zo mutane suka ta ina cikin ana masallaci aka zo aka yi karan manzo Allah a Mu'adh bin Jabal agun manzo Allah sallallahu aka ce gashi dazu ya ba da sallah wa ya ja dogon sura annabi ya ransa ya bace ya kira Mu'adh bin Jabal ya ce aturidu an takuna fattanan ya Mu'adh yanzu Mu'adh kana so ka zama to fitinan ne ai idan zaka yi sallah da mutane kaga ana buƙatar mi a tausayawa mutane bayan Allah mu dinga tausayawa annabi ce duk wanda bai tausayawa wallahi Allah bai tausaya masa to Allah ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba kai manzon Allah illa rahmatan lil alamin face dan ka zamanto rahama da ta halikai sai Allah ya ce قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون Allah ya ce qul innama ilahukum qul innama yuha ilayya ka gaya musu haƙiƙan an yi min wahayi wane wahayi aka yi min annama ilahukum ilahun wahid haƙiƙan abin bautar ku shine abin abin bautar ku shine ilahun wahid abin bauta guda fa hal antum muslimun yanzu shin za ku miƙa wuya akan ku bi Allah subhanahu wataala ai duk abin da kuke bautawa ku mushrikai na allolinku Allah subhanahu wataala ya karanta din cewa ba su cancanta abotawa wa ya kamata abotawa shine Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala wannan ya zo a cikin alkur'ani farko karshen kafi Allah ce kul inna ma yuha ilayya annama ilahukum kul inna ma ana basharukum mithlukum قل إنما أنا بشركم أنا بشر قل مثلكم.
إنما أنا بشر مثلكم يوحى مم.
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان- فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا مم.
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum ya manzon Allah ka gaya musu cewa kai mutum ne misalin su kan kwatankwacin su yadda suke mutane haka kai ma kake dan adam mutum amma sai dai Allah ya fifita ka ya sanya ka wato safwa zababe min khirati khalqihi daga cikin halittunsa Allah ya ce inna ma yuha ilayya haqiqan ana min wahayi ko an min wahayi annama ilahukum ilahun wahid abin bautar ku wanda ya cancanta ku bautawa da gaskiya shine abin bauta guda Allah subhanahu wataala shi kadai faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake kaunar haduwa da ubangijin salami lahiya ya hadu da Allah subhanahu wataala a inin alkiyama lafiya Allah ce falyamal amalan salihan ya aikata aiki na gari aikin da ya kar- ya bi karantarwa ta wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan kuma kar ka hada Allah da gun bautar Allah subhanahu wataala da wani hal- abin abin halitta to shi ne Allah ya ce kul inna ma yuha ilayya ka gaya wa mushrikan makka cewa an yi maka wahayi wani wahayi aka yi maka annama ilahukum ilahun wahid haƙiƙan tabbas abin bautar ku abin bauta ne wanda yake guda da haka fa hal antum muslimuna shin za ku miƙa wuya ku musulunta ku bi Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون Allah ya ce fa in tawallau fa qul azantukum ala sawa wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun fa in tawallau idan suka juya baya gaba da karanta da suka yi da sunan tauhidi akan su bi Allah subhanahu wa ta'ala akan su bauta wa Allah shi kadai akan su bar bautar wani abu wanda ba Allah ba sai suka juya baya a'aradu suka kauda kai akan da'awar ka kai manzon Allah sai Allah ya ce fa qul ka gaya musu azantukum ala sawa ina muku shela akan cewa wato musibu mu zama daidai yanzu a yadda kuka barranta daga addini na ni ma na barranta daga addini kowa ya rike addinin sa lakum dinukum waliya din naku addinin na gare ku ku je ku ci gaba da shirka ku ni kuma na rike Allah subhanahu wataala ya bauta masa sai Allah ya ce wa inni wa in adari a qaribun amma ban sani ba kaga ana nuna cewa manzo Allah bai san gaibi ba wa in adari a qaribun an ba'idun ma tu'adun abinda Allah subhanahu wataala ya muku alkawali na azaba ban sani ba cewa azabar kusa take ko kuma tana nesa ku dai jira azabar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Allah ya ce innahu ya'lamul jahra min alqawli haqiqa manzala sai ga musu cewa lalle Allah subhanahu wataala ya'lamul jahra ya san abin da kuke bayyanarwa min alqawli na daga zance duk mitin da za ku yi ku zauna wa junanku a je a sambule national a zauna a shiga ɗakin shawara a zauna Allah ya ce manzala ka gaya musu haƙiƙan Allah subhanahu wataala ya san abin da kuke tattaunawa a kansa sannan kuma ya san abin da kuka ɓoye na zance sai Allah Allah ya ce wa in adari ka gaya musu manzan Allah kai fa baka sani ba in adari la allahu fitna ta yi jinkirawar da Allah ya muku na azaba bata zo ba la allahu fitnatul lakum jinkirin azaba jinkirin mutuwa da aka yi muku da bai zo muku ba ta yi wata fitina ce wata jarabawa ce wani musiba ne Allah subhanahu wataala yake nihi da ku wa mata'un ilahi wani dan jin daɗi ne zuwa wani lokaci na daban yawa muna fahimta wannan karatun Allah subhanahu subhanahu wataala yana karanta da manzansa ya tura ma al'ummarsa da suka kafirce suka yi bin dokokin Allah subhanahu wataala akan su kiyaye ta yi istijiraji ne Allah yake musu an ba su lokaci a duniya su zauna suna jin daɗi amma a ƙarshe musiba za ta zo musu Allah ya kare ni sai Allah ce qala rabbi qala rabbi قال رب احكم بالحق نعم.
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون amma a ƙarshe abin da za ka ce kai manzon Allah qala rabbi hukum bil haqqi ka ce ya ubangiji ai fas ifsil bainana bil haqqi ya Allah ka raba mu ka turo gaskiya domin ta ayi walqiya kowa ya ganta ka turo gaskiya ka bayyana waton kai ba- eh, eh, far bi ma'ana uhkum kai hukunci kai f- ka raba tsakanin gaskiya da ƙarya mutane su gane cewa addinin Allah subhanahu wataala bin Allah bin sudar manzon Allah bin aure biyar dokokin Allah a kasuwanci a gun aikin gwamnati a wajen ma'amala da mutane shine zaman ka lahiya da Allah subhanahu wataala ka gaya musu wannan abin wa rabbuna rahmanu hakikan ubangiji mu shine ar-rahman mai rahama sai an an ce musta'anu kuma shine abin dogaro shine wanda ake neman taimakon sa shi yasa idan zaka nemi taimako fa idan sta'anta fasta'in billahi haka manzo Allah ya katar da sahabbai idan zaka nemi taimako kada ka nemi taimakon kowa ka nemi taimako gunwa gun Allah subhanahu wata'ala bawan Allah kana bukatar bak kana bukatar BBC kana bukatar Khadija kada ka tsaya kana bata bata lokaci gun kasa kasa da murya ka je gun Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace akwai wani lokaci idan sulusin dare ya raba Allah da kansa yake sabkuwa wannan sama ta duniya sai Allah ya shimfida furafuka wato hannuwansa na rahama sai ya ce ina wanda yake neman gafara ta na gafarta masa ina wanda yake bukatar arziki na azikta sa ina wanda yake cikin damuwa yake bukatar maganin damuwarsa ya zo na fidar da shi ina wanda baki ne ɗauka hankalinsa ina wanda birebe ne miji kike bukata Allah ya ce ka zo manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallati ba dan adam musulmi wanda zai tashi a daidai wannan lokaci yayi arwalla ya zo ya kyautata arwallarsa ya je raka a guda biyu na bai- nafila ba farilla ba ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kunyar ka medo hannunka Allah bai karbi addu'a ka ba Allah yana jin kunyar ka tashi a tsakiyar dare a lokacin da yake shela mai neman gafara mai neman aure kar ka bata lokaci ga gun tahiya gun maluman tsibu kar ki bata lokacin ki a gun makiyaji ki nemi Allah subhanahu wataala ya baki miji na gari ki tashi cikin dare ki roki Allah ya Allah ba ni miji salihi wanda zai ce da ni kaji da zabbi a cikin gida akwai exotic ne kote idan zaki roka kar ki roki wanda bai da komai roka sai Allah ya baki Allah shi ke bayarwa wa rabbuna almusta'an Allah shine abin dogaro ka dogara da Allah subhanahu wataala idan ka dogara da Allah kai tawakkali da Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai sanya maka mafita a rayuwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره نعم.
قد وجعل الله لكل شيء قدرا Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya bi Allah da da'a da takawa da ibadu na kirki Allah ya ce ya ja'allahu makharajan Allah zai sanya masa mafita wani bawan Allah ya ce aikin hajji an ida aikin hajji gaba daya ya lalaba aljuhube da kudin komowa gida ko dala beda ya diba sama da ƙasa bai da kodala yana tafiya sama hanya sai din sarka ta zinariya wanda da za a saida da ya isa sa guzuri da shi har ya samu jari a rayuwarsa ya tsitsi sarka a cikin hilin a harami sai yake shela wannan sarka ta ishe shi ke guzurin komawa gida har ma ya samu jari a rayuwarsa yanzu sai da yake mutum ne mai yaro ne kuma matashi ko aure bai da kaga kalubale garin matasa sai ya tashi a harami yana shela waye da sarƙasa waye da sarƙasa can wani tsoho ya gansa sai ce na da sarƙata sai tambaye shi wace irin wace kalarta ba ni kamanunta ya ce tana da siffa kawa kaza da kaza da kaza ya ce tabbas ita ce ya fido sarƙa ya ba laccizan to yaro na dibin tsoho ya ɗauki dukuti ya tsaya arziki kuma ya bashi babu kodala sai tsoho ya sa kai ya tafiya ta sai ce ya Allah na yi abin da ka sayyali shi da mi in mai da kayan mutane ce amma dai na ribe wani abu da ya zo yana tafiya sun dawo sun shigo cikin jirgin ruwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo hadisa accident sai jirgin ruwan ya nutse yana nutsewa gaba ɗaya mutane ke cikin jirgin ruwan sai suka halaka ban da shi yana falkawa sai ya sami kansa a wani tsibiri tsibiri shine gari a tsakiyar ruwa yana zuwa gidan sai ya masallaci dan bai san kowa ba yana zuwa a masallaci daman hafizi ne akwai qur'ani sai ya zauna ya ta tilawa mutanen gari suka ce to ta faɗi gasassa ɗan malamin mu Allah masa rasuwa ya za a yi ya za a yi suka ce to bawon Allah daga ina ya ce shi kai ne bai sani shi kuma bai sani na shi ba to idan ba za ka damu muna buƙatar waton mu ɗauke ka malami za mu sa maka jinga za a biya ka kaga kar ka zauna baka sana'a eh ka nemi sana'a kada a tara ma ɗalibai ba a baka ko dala ka je ka nemi sana'a kuma ka rike ɗalibai ka ta karantarwa ya ce babu matsala aka ce aka yi jinga ya zana yana musu karatu a kwana a tashi suka ce to kaga akwai imani gare su suka malaki su gaburo ne daga ce to ya kamata a yi malam a wuri kaga in munan ne gare mu ka sai da ta kallon ka taka bai in kana in kana kokari kai kokari ne eh in dai kana kokari ka samu sa dakin ka samu suka ce to ya kamata a yi malam aure to wa za aura malam to garin akwai waton yariya da tafi kowace yariya kyawu da karatu a cikin garin diyan malamin su kenan suka ce to nan hudu kowa wana so duk wanda aka taya ma zai zai aura ce amma dai saboda fifiko irin na bayan Allah wa yi usiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasa dukkanin mu yi taraji mun sauka mun baiwa malam aka zo aka ce ma akramaka Allah to kaji watan ya kamata a ce akwai sharika abokiyar rayuwa to kuma mun yi zama mun yi mitinta wa junanmu mun ga ya kamata a ce mun yi maka kayi aure saboda kayan mutuncin kai kaga Allah zai ba kare zaka bar malami ta kadar yanka babu aure ba a samu a kokarta a dan abin nan eh suka ce to yanzu akwai wata yariya idan kai da zamu dawo za a yi aure ita ce babu matsala ka san kamar kai ne kana gwaburo kuma aka ce alhaji ya ce ga diyarsa da gudu zaka karba aka zo aka yi auren aka rabu kallahu ya tare a gida da ya zo ya yi sallama da ya karɓi sallama ma har wani tajwidun makarijin da hurufin duniya ta su kasu a gosu matan da ba su san irin karɓa sallama ta mai gida ma ba su iya ba to ita wannan ta ta ƙware ta karɓi sallama ya ce da ya kalle ta tun da yake a duniya bai taɓa ganin mace da kyawu irin ta ba ya ce yana kallanta da ya zo daidai wuya ta sai ya ga sarƙa sai kallo ya koma sama sai daga hankalin mai gidanta ya koma ami a daidai wuyanta to mata masu hankali suna lura da cewa duk lokacin da mai gida yake cikin wani hali suna iya gane cewa lalle wari ya shiga cikin hali amma ba da Allah da san kun ba akwai wanda sai ka kwana uku baka kana cikin wani wata danja ba ta gane komai wallahi saboda ba ta karatu zama aure ba to ita wannan da an karanta da ta zama shi yasa wallahi mata ko tashi ku karatun zamantakewa da maza duk mata da bata yi karatun zama da miji ba to wallahi bakin cikin duniya zai kashe ta duk mata da bata yi karatun zaman aure ba ya ake zamantakewa da miji to wallahi bakin ciki zai kashe ta ta tambaye shi mai gida cikin sassanyen lafazi lahiya sai ce sarka ga ce ke tunani ta ce wa ina ki samu wannan sarkar ta ce ai wannan sarkar da ka gani babana ya kame ita da aikin hajji ya ce aikin hajji ta ce ya ce na baban naki Allah masa rasuwa a yanzu ta ce bari in kara maka kara da karau da baba ya dawo daga aikin haji sai da ya bani labari ya ce lokacin da ya sai wannan sarkar sarkar ta bata ya ce wani bawan Allah wani matashi mai takawa ga addini ga sunna ba dan bid'a bane ya ce ahalin sunna ne ya ce ya tsitsi wannan sarkar da ya tsitsa a cikin haram ya shiga yana shela yana waye da sarkarsa ya ce ta ce tun da babana ya dawo daga saudiya daga aikin haji idan ya yi sajada zai ce ya Allah ga diyata nan na ba ta tarbiyya gwargwaro iya tarbiyya abinda ka umarce ni ya Allah na tarbiyyata da ita idan ka tashi ba ta miji ka ba ta miji kamar irin wannan bawan Allah wanda ya tsitsi sarka ta aira a aikin haji sai ango ya ce amarya wa mai yattaqillah ya ji Allahu makharaja ai wannan saurayin ni ne lillazina ahsanu husna wa ziyada shi tun nan duniya ya gani to da haka Allah ce wallahu almusta'anu ala ma tasifun ka dogara da Allah kada ka shiga wani abubuwa na rayuwa shi Allah zai kawo maka agaji idan ka dogara da Allah wata rana manzon rahama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an fito daga yaki mutaka sai sahabbai suka jibo wata itaciya mai sanyi sai aka ce wa manzon Allah ya kwanta a cikin wannan itaciyar a ƙarƙashin wannan itaciyar sai ya rataye takobinsa a wannan itaciya ko wani sahabi sai ya je ya nemi huri je ko ta ya kwanta ana nan sai ga wani kafiri ya zo sai ɗauke takawin manzo Allah sallallahu ya zare sai manzo Allah ya yi zabura sai ya tambaye manzo Allah wa zai kare daga gunka sai manzo Allah ya murmushi ko da aka jima ga takobin ya fadu sai annabi ɗauko takobi ya ce kai kuma wa zai kare daga sharri daga sharri waye zai kare ka daga ni sai ce ka zamanto mai tausayawa mana ومن يتق الله يجعل له مخرجا ذاك والله المستعان على ما تصفون الله سبحانه وتعالى شيني المستعان wanda ya kamata ka nemi agajinsa da taimakonsa a duk lokacin da kake cikin damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawali idan ka roƙe sa shi Allah subhanahu wa ta'ala zai mi zai karɓa maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni qarib wa idza سعلك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayuna suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun Allah bai ce fa qul ba kar Allah ce fa inni qaribun ni a kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'ani ina karba kiran mai kira a yayin da ya kira ni ka roki Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya karba maka da haka wannan karshen suratul anbiya kenan za mu shiga kai tsaye a cikin suratul hajj sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء ع... إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مغضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد wannan sura suratul hajj wace sura ce madiniya ta saka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta da aya kusan guda 78 tana karanta da kusan abubuwa guda uku na farin bayanin alkiyama na bi bayanin tauhidi na uku tana karanta da bayanin aikin hajji to sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ba'da bismillahir rahmanir rahim Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgiza ta tashin alkiyama shay'un azim wani abu ne mai girma sai Allah ya kashe asiga ta na kira Allah ce biya abinci a shay'u ba sai ce shay'un dan an maka cewa wannan abin ya huce tunanin dan annabi Adam Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane maluman tafsiri suka ce da maluman balaga haɗin guya a maluman tafsiri da balaga suka ce ya ayyuhan nas ai ai amun urida bihil khas wato an yi istimalin annas amma ba duka duniya ake kira ba ana kiran masu imani kenan Allah ce ya ku masu imani ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku attaqwa hiya ittiba'u awamirillahi wajtinabi nawahi jalla ula bin dokokin Allah da barin abinda Allah subhanahu wataala ya hana shine attaqwa to Allah ce ku ji tsoron Allah ku bi Allah da taqwa da aikata ayyuka na gari sannan kuma ku hanu duk abinda Allah ya hana ku idan ba ku sani ba inna sai Allah ya ka inna harfu tauki malaman larabci suka ce inna wa anna tufidani taukidi suna tabbatarwa ne Allah ce inna zalzalati sa'a inna zalzalata sa'ati lalle girgiza ta inin alkiyama Allah ce shay'un azim abu ne mai girma sai Allah ce yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'a yawma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at amma أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يقول يوم ترونها الرانة ذاك جنتا تزهل كل مرضعة أما أرضعت قوة متمي شايروا ذات يوبن أبن ذكي شايروا wata da'u kullu zati hamlin hamlaha mace mai ciki za ta tsugunna ta haife abin da za ta ake cikin cikinta ba tare da naƙuda ba kasan mace ba ta gane cewa ta kai mace sautin ta aihu idan ka ga mace ta aihu za ta baka labarin abubuwan da da shi sa idan ka ga mace ta aihu lokacin ne mace ba za ta saba sanin kimar mahaifiyarta ba sai in ta aihu ku tambaye mata mace ba za ta san kima da daraja ta uwarta ba sai lokacin da aka ce mata ta kwanta ta yi kilgon fulafon a maternity za ta ta baka labarin cewa wallahi ta san darajar mahaifiyarta kun fahimci wannan karatun Allah ce yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at a ranar alkiyamar ranar za a yi tashin kiyama mace mai shayarwa za ta yi rofatar da za ta yadda abin da take shayarwa wata da'u kullu za ta hamlin hamlaha mace mai shayarwa mace mai ciki za ta zauna ta tsugunna ba tare da ungozama ba ko kuma an sa mata serum na kai matan mai zawa dan ya kawo aihuwa kusa kusa su ma za su wannan serum akwai wani serum da ake samu mace ta allura idan aka tana naƙuda aka ta kasa aihuwa sai a ce a sa mata shi za ta kuma kamar mahaukaciya to a alkiyama da ta zo Allah ce mace mai ciki za ta zauna ta tsugunna ta haife abin da ke cikinta wallahi ba ni shi kodai ba ta matan ko ta aihu ba saboda musiba ta alkiyama Allah ce wa taran nasa sukara kaga mutane suna te suna tangadi kamar an sha giya Allah ce wa mahum bi sukara ba giya suka sha ba ba su sha koyi ba ba wiwi ba dan ja kusa dan ja ba taramal ba ta maka gayu Allah ce ba komai a cikin wannan abubuwan walakin na azaballahi shadidi sai dai azabar Allah ce ta yi tsanani malaman lar suka ce Allah ya ce kullu murdi'a ba bukata suka ce sai an ka ta utanis akwai hikima ta kawo ta utanis suka ce akwai wasu af'al wanda mata kawai suka keɓanta da shi ba sai an sa ta utanis ba suka ce idan mace tana haila sai a ce ha'id ba za a ce ha'idatun ba la'anna ar-rajula la yahid saboda namiji bai halaku ko akwai namiji wanda ke haila to ba a cewa ha'idatun sai da a ce ha'id mace mai ciki sai a ce hamil ba a cewa hamilatun mace mai shayarwa sai a ce murdi ba a cewa murdi'a to suka ce me yasa Allah ya kawo murdi'a suka ce idan ka ce murdi wato tana iya ta taba bada nono mun gane ta taba tana bada nono amma ka ce murdi'a tana cikin halin bada nonon kenan mun fahimta tana cikin halin ba da nono to mace mai cikin wani jariri kasa idan mace ta aihu a duk duniya ba abin da take kauna kamar wannan jaririnta idan mace ta aihu ba abin da take kauna tafi so a rayuwa kamar wannan jariri a kullum ba za ta manta irin wahala ta ba a maternity ba za ta manta ba shi yasa kullum abu ne mai kima da daraja agunta ba ta bukatar watan ya wahala a rayuwa to Allah ya ce duk da son da take masa za ta yarbe shi ta jewa shi mace mai ciki duk da naƙud da ake hira ana ba da labari ita ba za ta sama son kwai ba Allah ya ce kaga mutane suna te suna tangadi kamar sun sha giya Allah ya ce ba giya suka sha ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ya ba da labari akan cewa watan Allah subhanahu ya zo alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa annabi Adam ya je ya shela yan huta zai je ya shelar 'yan wuta sai Allah sai annabi adam ya tambayi Allah ya rab ya ubangiji wai kamar nawa ne adadin yan wutar sai Allah ya ce musu cikin mutum dubu mutum 80 ɗaya cikin dubu ɗaya ne a aljanna duka so yan wuta ne yadda kuka guri tab haka a masallacin manzo Allah ka samu suka tab ya manzo Allah cikin dubu mutum ɗaya zai shiga aljanna sai manzo Allah tashi shiga cikin gida sai sabai suka fara tattaunawa cikin dubu mutum ɗaya zai shiga aljanna akwai magana kaga to akwai magana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fito sai sahabbai suka tambaye sa ya manzon Allah ya kamata a karantar da mu mu gane cikin dubun waye sai annabi ya ce musu kai a cikin halittun Allah cikin mutane da aka yi a duniya ku ba ku kai misalin kamar wato gashi guda a ce ga farin doki fari doki ne gashi shahori ne sai a samu dan kwayar wato gashi guda baki idan ka san horin doki sai a samu dan baki guda cikin sa to idan aka kwatanta ku da al'ummar duniya gaba daya haka kuke sai annabi ya ce to ai wannan duka dubun ba daya cikin bayya ajuju da ma ajuju ne ya ajuju da ma'ajuju ne shi ne manzala ce har za a samu wata tawaga cikin ya ajuju da ma'ajuju suna tahe runduna ana tahe na gaba sai su shanye ruwa za su zo da tabki su iske su shanye shi na ba da ke gare su sai ka kenan an taba samun korama a wannan hurin saboda yawan su annabi ya ce to ka kwatanta cikin dubun cikin dubun za a duka sai manzo ce kai ni ina ina ma son ina ma a ce Allah subhanahu wataala ya sanya rad waton ɗaya cikin hudun yan aljanna ina tsammanin ɗaya cikin hudun yan aljanna annabi ya ce al'umma ta ne cikin a kasa kashi aljanna kashi hudu ɗaya cikin hudu na aljanna al'umman manzan Allah ya ce ina ma a ce ɗaya bisa uku annabi ya ce ina ma a ce ina buƙatar a ce nisfu ahal janna min ummati rabin ɗan aljanna cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to a wannan ranar annabi ya ce idan alkiyama ta kusa wato wannan abin zai afku malamai suka ce to wai shi wannan zalzala girgiza ta alkiyama yaushe ne za a yi ta a inin alkiyama da kuma kakin alkiyama قول راجعه شيء كبان القيامة وسائل القيامة تقصي الله يتي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مارد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذل ويهديه إلى عذاب السعير الله يتي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir hakikan Allah subhanahu wa ta'ala inji Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yujadilu fillahi wanda yake jayayya game da sha'ani na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa bi ghairi ilmi kuma ba tare da ilimi ba mutum sai ya zauna a majalisa a fada ya dinga jayayya musu da wanda suka karanta addinin Allah musamman garin na tawa mutum in ka ce karanta maka fatiha kirki kira'a mujawwida wallahi bai iya ba amma zai zo ya zauna yana kareta malum su yi karatun addini Allah ce ana samu cikin mutane su ke irin wannan abubuwan sannan wa yattabi'u kulla shaytanin maridi suna biyar dukkanin wani shaydani wanda yake maridi kan gararre daga bin Allah subhanahu wataala cikin banna aljannu kuma cikin mutane sai Allah ce kutiba alaihi ai shi shaydan iblis la'natullahi alaihi kutiba alaihi an riga Allah subhanahu wataala ya rubuta a kansa annahu man tawallahu yadda lamar yake duk wanda ya jibinci da shedan ya zamanto shedan shine malamin sa yake bin karantarwa ta shedan Allah ce fa innahu yudilluhu haqiqan abinda shedan yake iya yi shine kawai ya batar da wannan mutum sannan wa yahdihi ila azabi sa'ir ya shirya da shi zuwa ga azaba azaba ta sa'ira Allah ya kare mu da azabar sa'ir sai Allah ya ce يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونبين نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه, وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
خير الكلام ما قل ودل فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأن آية سيقو بين الله سبحانه وتعالى يا يرد